ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وعنئم وأكرم وزد وتحنن على النبي المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na ainihin litinin wanda yake ya dace da tara da watan zulqa'ada hijirar babban komanda shugaban halitta annabin Allah dan gata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da tara da wata na biyar watan mayu miladiya dubu biyu da ishirin da uku da tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'a waddawa wanda suka bi sani da aljawabul kafi liman sa'ala alid dawa'i shafi wallafar al'imam ibn al-qayyim al-jauziya alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na alfurkan da yake wannan ciya ta aron dilit a wannan gari mai tarin albarka na cawa wanda yau za mu tashi darasi na sha uku a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan masallacin kuma a wannan littafi muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan taron namu taro ne mai tarin albarka ya kuma gafarta mana kurakuranmu ya sanya bukatocinmu na alkhairi bukatattu ne wanda ya riga ya biya mana su muna roƙowa Allah subhanahu wataala ɗan uwa suke ta barin addu'o'i ta hadussa mu Allah kai ne ka san su kuma ka san bukatunsu Allah ka biya musu Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya ya Allah ka taimake mu idan mutuwar mu ta zo Allah ka samu mutu da imani hada mu da annabinka annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu gushe ba muna karanta zancen malan da yake bayani akan abin da ya shafi hukunci ko kuma hukunci yana zawwa ne ta dalilin aikin da aka aikata wannan malan ya kawo misalai masu dimbin yawa da suke na cewa aikin da mutum ya aikata wannan kuma yana da alaka da hukuncin da zai samu ko kuma na hukuncin da mutum ya samu a rayuwa to sakamakon abin da ya riga ya gabatar ne haka akwai alaka mai karfi tsakanin kaddara da kuma da kuma addu'a Allah subhanahu wataala ya dace da mu mu danyo me mai dan dawo kadan malaci wa man wa man faqih hadhihi almas'alata ni abuna shahi na 20 da da uku ba san ko abun ku ba atawata ba shayi ta 23 wa man faqiha hadhihi almas'alata kun ga wuri malace duk wanda ya fahimci wannan mas'alar cewa idan kai abu kaza to akwai sakamako da yake samu dan annabi adam malace wa ta'ammalaha yayin kuma dogon tunani akan ta haqqat ta'ammul ya tunanin da ya dace da wannan mas'alar domin kusan tunani kala kala ne akwai tunani da mutum zashi wanda baya hararo wasu ababen da ake da bukatar mazmumin ka hararo to shi din aka ce at-ta'ammul shine mutun ya ya zurfafa wajen tunani shine at-ta'ammul ina ba da kun fahimta ta'ammaltu shay ay ammaqtuhu fi at-tafkir nayi ta'ammulin abu ma'ana na zurfafa wajen tunani ka sanya tunani da hankali ka luro har ka iya santa zikin ababi a rayuwa jama'a kun fahimta malaci intafa biha ghayatan naf'i to ba shakka zai amfana da ita matukar amfanuwa zai amfanu da abun matukar amfani a rayuwa kuma duk abun da muka karanto na ayoyin da malam ya karantar da mutun zai tsaya ka dauki tarihi dai ko kuma kissa ko labari dai da Allah ya bayar ka tsaya ka zurfafa bincike da tunani akai wallahi alazin ka ciratu da darasi masu dimbin yawa akai misali mu dauki abun da yake kusan na karshe ta kissar annabin Allah annabi Yunus lokacin da annabi Yunus ya ya ya baro garinsa da Allah ya tura su zuwa ga wajen wa'azi ba su yi imanin ba sai ya fusace ya baro garin Allah bai ce ya bar garin ba yana zauwa sai ya tarar da jirgin ruwan da ya cika an yi masa loading da ya kai ya kai lodi a ƙarshe fasahama wannan ya sanya aka je bangare na yin ƙuri'a to sai ga annabin Allah ƙuri'ar ta fada aka sa cewa shine wanda za a wulgar a cikin ruwa kuma sai kifi ya hade sa a lokacin da kifin ya haɗe sa kudura Allah ce wa huwa mulim annabi Yunus yana zargin kansa wato kaga ashe akwai abun da ya aikata wa Allah har Allah ya jarrabe shi da wannan kisa galiban jarrabawa ta rayuwa juma'a suka ce ubayy subhanahu wata'ala yana yin ta ne a bangarori kamar haka in ma ta kasance min babil ibtila ko za a jarraba ka a gwada imaninka ko kuma a'a akwai abun da kawa Allah subhanahu wataala sai Allah ya yana son ya yana son ka da alkhairi sai Allah ya ya ya ya ƙara ja hankalinka domin kallon cewa ashe abun da kake sabon Allah ne ina ba ta kun fahimta to sai annabin Allah ya lura cewa ashe abun da ya aikata na guduwa ba a ce ya tafi ba wannan babban al'amari yayi laifi a wajen Allah sai Allah ce wa huwa mulim yana zargin kansa sai a lokacin sai ya ga to wace hanya ya kamata ya bi domin ya wanke laifin da yayi to shine sai ya shiga cikin yana yin tasbihi yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace la ilaha illa anta ya kadaita Allah ya ambaci sunayen da Allah yake kauna ka san ko matarka kuka rikici da ita ko na daga cikin hanyar daidaito da ita shine ka gaya mata abin take da bukata a rai ke kadaici da kake ba kowa su da ji ta fashe kanta yana hayaki to Allah subhanahu wataala sai ba mu labarin annabi Yunus sai ya ambaci Allah da abinda shi Allah ya fi kauna shine isti'malil la ilaha illa anta ya kafa tauhidi kuma ya kore shirka ina fatan mun fahimta yace ba wani abun da ya cancanta abota ma da gaskiya illa anta sai kai Allah yace subhanaka tsarki ya tabbatar maka ma'ana unazziuka amma la yulika bika jalla ula ina tsarkake ka game duk abun da bai dace da kai ba yace inni kuntu minaz zalim kuma Allah na san nayi laifi ni na zalunci kaina nayi abun da bai kamata ba ya ta maimaita wannan addu'ar a cikin kifin a cikin cikin kifi to anan ne sai Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin falaula an kana falaula annahu kana minal musabbihina wa ay musabbihina lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun ba danta ba tanda Yunus ba dan mace ya kasance yana yawaita tasbih yana maimaita wannan kalmar to Allah ya ce lalabisa fi batnihi wallahi alam laqiba ce tawquba ce Allah ya ce wallahi da mun tabbatar da shi fi batnihi a cikin cikin kifi ila yawm yub'athun har zuwa tashi alqiyama Allah ya yako bai wannan ba amma saboda ya gano yayi laifi sai kuma ya roki gafarar Allah subhanahu wataala kuma sai Allah ya gafarta masa jama'a mun fahimta haka irin wa'annan tarihi in zaka doka ka auna a ma'auni na hankali to zaka amfanu cewa ashe in kai fa to shi ma Allah zai ba shi bane Allah su wanda ke bada cikin suratul isra akan tarihin kafirci wa in uttum udna in kuka dawo ma mun dawo sunnatullah sunna ce dabi'a ce ta Allah subhanahu wataala kuma walan tajil li sunnatillahi tabdila ko tahwifa tahwila ba za ka taba samu wanda zai canza sunnar Allah subhanahu wataala ba haka Allah ya tsara wa kansa cewa in kai kaza to zai maka kaza in alkhairi ne ko Allah subhanahu ya saka ka maka da da alkhairi yanzu misali na daga cikin irin abin da Allah yake jarrabar bayinsa waɗanda ba sa fitar da zakka Allah yake musu istidraji ya kale su amma wani lokaci kuma sai Allah ya dinga hada su da jarrabobi na rayuwa ko ɗan fashi su kwace kuɗin ko a zo a buge shagon ai masa sata ko kuma ya gobara duka wannan Allah yana son ya iltifatun nazari iltifatun nazar da wannan mai aqidar cewa ya lura ya ƙara komawa gawa ga Allah subhanahu wataala sai dai kuma kash amma akwai wa'inda su jarabawa ce dan Allah ya gwada imanin su ne saboda Allah yana son su da lada dama hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yaso mutun ya jarrabe sa daga Allah yana yawan jarrabaka to Allah yana son ka ne da alkhairi Allah subhanahu wataala ya dace da mu ashe ga zuna ga ce kai baka ciyan kai baka zazzabi ni na shekara bai masa sara wannan maguninta bace ma'ana Allah baya son ka da alkhairi kenan in ana son ka da alkhairi sai a jarrabe ka jarrabawa kuma ba dole ba sai ta jiki kadai a'a jarrabobi na rayuwa suna da yawa sai Allah ya baka Qur'ani kuma sai a hana ma kudala wannan ba jarrabawa bace na'am a baka Qur'ani kuma hana ma kudala wannan jarrabawa ce ba haka bane sai Allah ya baka kudin kuma sai Allah ya hada ka da jarrabawan mace musibabba annoba wannan jarabawa ce ga ka mutum sali kuma sai Allah ya jarrabe ka da iyakan gararru wannan jaraba ce har annabawan Allah ya jarrabe su wannan bangaren dibi annabin Allah annabi Nuhu annabin Allah sukutu manzo kuma annabi manzo ko kuma annabi duka ya cika guda biyu kuma shekara dubu ya ba hansin yana yana wa'azi amma a ƙarshen al'amari sai Allah ya jarrabe shi da ɗafan ɗararre daga gane cewa ashe kai bayin ka bane laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha to da ka jarrabawa tana rayuwa kala kala ce Allah subhanahu wataala ya bamu ikon cin jarrabawa a rayuwa kuma Allah ka jarrabe mu da abinda muke iya dokawa a wannan duniyar to mal yake cewa intafa'a biha ghayatul intifa' ghayatul naf'a zai amfanu da ita matukar amfani walam yattakil alal qadri ba zai dogaro ba alal qadri akan kaddara jahalan minhu saboda wauta da ta take tattare da shi wa ajzan da kuma kasawa wa tafritan da kuma da gajiya ajzan da gajiyawa wa wa tafritan da kuma kasawa wa ida'atin da kuma tozartarwa ma'ana duk wanda ya fa'inci wannan karatun to mala yace zai amfanu matukar amfana wannan zai sanya ya kama jiki ta hanyar rishin yin dogaro da kaddara kadai yace tunda Allah ya rigi ya kaddara masa abu kaza to shikenan kawai ko ko ya riki sababi ko sabi riki sababi wannan abun sai ya samu gare sa mala yace wannan alama ce ta cewa ashe me irin wannan esprit ne wannan tunanin jahili ne sannan kuma akwai gajiyawa tare da shi bai fahimci al'amarin Allah subhanahu wataala ba har yau bai gano waye Allah mu dauke sarki ba sannan kuma ya kasa bayar da abin da ya kamata a ce ya bayar game da yaqini ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya tozartar da abin da ya kamata ya kiyaye game da sha'anin al'amarin Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta ma'ana dogaro da kaddara wannan kuskure mutum ya ce shikenan tunda an, an Allah ya kaddara yanzu misali sai mutum ya kwanta a asibiti malam jabir mutum ya zo a auna shi a ce yana da tension ga diabetes kuma ga istoma ai wannan jaraba ce ko sai ce ai tunda Allah ya kaddara masa wannan in Allah ya kaddara zai warke zai warke da ka ba ruwansa da maganin likita kaga wannan yayi dogaro da mi da kaddara al wannan alhali kuma al akhdhu bil asbab la yunafi at tawakkul riko da sababi bai kurcewa shi baka dogara da Allah subhanahu wataala ba ina fatar mun fahimta kuma walan yattakil bai dogaran ƙarya ba dogaran ƙarya shine mutun ya ya dogara da kawai ya ce ya dogara da Allah amma bai rike hanyar bai riki sababi ba yanzu misali wanda yake son ƴaƴa sai ya zama sai ya aure ce su suna nan in Allah ya rubuta masa diya sai yayi su kawai shade a so na ko saka shi tare da shi ko wata rana wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da da raƙuminsa sai ya sake sa aka ce wani kama raƙuminka yace na dogara da Allah sai maza ya ce masa daure ta sai ka ce ka dogara da Allah jama'a kun fahimta zaka rish dan ganganci ne zaka je masallaci kamar shago gude kace ka dogara da Allah liƙe ka dogara da Allah subhanahu wataala ko mun fahimta ka liƙe sai ka dogara da Allah subhanahu wataala amma ka bar shi gude kace kai gabar mu Allah gaji to wannan na nuna kai kusan wayi Allah subhanahu wataala ba bai ce fa yakunu tawakkuluhu ajazan da wannan a wannan gabar sai dogara sai kasance kasawa wa ajazuhu tawakkul kuma kasawa sai kasance dogaro ma'ana dogaransu sai zamanto kasawa ne game da ba da haƙi da fa iya fahimtar abin da ya kamata ya fahimta sada kuma kasawarsa ta hanyar riƙe sababi sai zaman to a matsayin dogaro shi kuma alhali bai fahimci wannan ba dogaro bane sai mal ce balil faqih kullul faqih balil faqih kullul faqih alladhi yarud yaruddu alqadara bil qadar sai dai wanda ake cewa mabni fa'inta shine alfaqih wanda yake wayayye nagartacce wanda yake da fa'inta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara jama'a mun fahimta allazi yaruddu alqadara bil qadar wanda yake mai da kaddara da mi da kaddara wa yadfa'u alqadara bil qadari kuma yake tunkuda kaddara da kaddara yake yake tunkuda kaddara da kaddara kuma ya mai da kaddara da kaddara wa yu'arid wa yu'aridu alqadara bil qadari sannan kuma yayi mu'arada ya juya makaddara baya ta hanyar amfani da kaddara balla yumkin balla yumkin lil insani an ya'ishu illa bidhalik malta saboda ba yadda za a yi mutun ya rayu ba da wannan ba ma'ana wanda yake wayayye wanda ya fahimci karatu shine wanda yake mai da kaddara ta hanyar kaddara ala sabili misal yanzu yuwa da Allah ya sanya mutun ya dinga jin ya dinga jin yuwa wannan kaddara ce kaddara ce ka waye gari kana jin mi kana jin yuwa kaddara ce ka waye gari kana jin kishirwa kaddara ce kaga idan wannan kaddarar ta sauka akan ka me kamata kai sai ka tunkuɗe wannan ƙaddarar da ni da ƙaddara lokacin da Allah ya ƙaddare ka da jin yunwa to kai kuma sai ka gudu wannan ƙaddara da cin abinci kuma yanta ka gudu ƙaddara da ni da ƙaddara lokacin da kishirwa ta addabe ka to sai kuma ka sha ruwa domin kishirwan ƙaddara ce idan ka zauna a haka nan ka ce a'a kai in Allah ya so ka koshi to zaka ji kawai ka koshi wannan wawanci ne kaga sai ka kai mu'ar da wannan ƙaddarar ta hanyar shan ruwa kaga ka so kuɗa wannan kaddara da kaddara wannan shine mutum wanda ke da da hankali a lokacin da mutum yake son aya to kuma sai yayi aure a lokacin da mutum yake so yake son kuɗi kuma sai ya shiga mi ya shiga maza ya shiga kasuwa a lokacin da kake son ka zama malami kuma sai ka shiga fagen karatu haka rayuwa take amma ba yadda za ka ce kana son ka zama malam kuma baka karatu baka nazari ba yadda za a yi mutum ya zama ya zama malami baya karatu ko mutum ya zama to shi bai da malami wannan babban hadari ne a rayuwa ka zauna kai ba kai ne malamin kanka to malam akramaka Allah shi ne malamin ka shugaban halitta ka san dai ya fi ka ko amma wallahi alazim yana da malami ba shi ya karantar da kansa ba annabin Allah mala'ika jibril ya karantar da shi ashe kaga in kana son ka zama malami to dole sai kai karatu kuma karatun dole sai ka kama jiki ba shi wani mai talib ke cewa alala tanalu ilma illa bi sittatin saulubika an majmu'iha bi bayanin yace zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa sibarun wa tulu zamanin wa irshadi ustazin kaga ne yace ilimi ba sa samuwa sai da ababe guda shida ilimi baya samuwa sai da abu guda shida ba kamar kasuwa bace da yau in aka so kai kudi to zaka iya yin su kaga ne yanzu idan aka so a ganka mai kudi wallahi zaka iya yin su kai tsaye za iya in Allah ya kaddara zaka iya kai tsaye a lokaci guda sabanin karatu kana ganin yanzu idan aka kaddara a ce a baka kwangilan miliyar 100 kai su ko baka yi su ba ko baka da kodala ka zama mai kuɗi daga wannan lokaci amma ka taba ganin wanda ya mutu aka ce to waje shikenan gashi nan babansa ya bar kutubu sita kutubu sita ina ce bukhari muslim abi dawud ibn majah tirmizi a ce mutum ya make bukhari a ce an tattara maka su gashi nan duk ka shanye su ka zauna a kujerar baban ka karanta da su ba ta yiwa sai ka karance su ba da za ka zauna kana karanta littafin al'imamu ibn al-qayyim da ibn taymiya sai ka yi karatu haka ne jama'a musamman ma ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala ba karamin malami ba ne saboda yana da yana cikin ahlul hijaz lughatu lugha hijaziyya larabcin nasa guromo ne suna da yauni kware da gaske ba shi kaga in kana son ka zama wani abu a rayuwa to dole sai ka sai ka rike sababi wannan sababin baya nuna cewa baka dogara da Allah subhanahu wataala ba a ka dogara da Allah ne sai ka rike wannan wannan sababin mafhum tayyib mallace bal la yumkin lil insani ay bal la yumkin lil la yumkin lil insani ya'ish illa bidhalika asalin kalmar balla yumkin lil insani an ya'isha illa bidhalik ba yadda za a yi mutun ya rayu a wannan duniyar face sai ta hanyar watan amfani da kaddara kuma hanyar riko da sababi sai ka rike sababin da zaka iya tunkudewa da da wannan kaddarar haka ne ko فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر مالتي كاغا يوا شيني الجو كاغا يوا والعطش ده قشي قشروا وال والبرد كما sanyi jin jin sanyi wa anwa al makharif makhawif da kuma nau'uka na na tsoro wal mahadhi da kuma abinda ake ake wa mutum takatsantsar akan sa malaka hiya min al qadar duka wa'annan abubuwan na kaddara ne yiwa kaddara ce Allah ya kaddara wa dan annabi adam ya dinga jimi ya dinga jin ya dinga jin kaga wannan kaddara ce to kuma Allah nan da ya kaddara wa dan annabi adam ya dinga jin yiwar kuma shi ya kaddara idan ya ji yiwar yami ya ci abinci wata rana an saba kamun wani barawo a zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda aka zo aka zo da da barawon a wajen Umar dan Khattab eh ga abin da ya sato ga shedu sai ya ce wa ya ce wa amirul mu'minin ranke da amin ainin rai yace a yafe min saboda kaddara ce ta jani na aikata wannan sai dan khattabe ce masa kaddara nan da ta jaka kaje kai sata ita ce kaddara tace in kai sata a yanke maka handa ka yace kunki masa ina ba da kumfaita abun nan na kaddaran da ya jaka zuwa yin sata shine Allah ya kaddara cewa duk wanda ya wannan abun kuma shi ma wata kaddara ta hau ta hau kansa kuma bai ci karatu Allah ya datar da mu mala ce juwa da kishirwa da kuma jin sanyi a lokacin da ake yin sanyi mutun ya ji yana bukatar dole sai ka ji kana jin sanyi ko wani lokaci dole sai ka sanya wani fa dole sai ya san riga kusan biyu wani uku wani ma har sanyi ya kama ai kwana uku bai yi wanka ba saboda saboda gudun matsala ba ga wani wani in zai tafi da bargo sun fi a kilga yake rufa da su duka maganin miye sanyin saboda jin jin wannan sanyin kaddara ce zaka yare kansa shi ma miye kaddara ce mun bace karatu daka ashe akwai kaddara labudda bil akhz bil asbab labudda bil akhz bil asbab wa anwa' al makhawif kuma nau'ikan jin tsoro kaji tsoro kana jin tsoron za a ka maka farmaki za maka kaza za maka kaza duka wannan abu ne wanda Allah ya rige ya kaddara shi a rayuwa to ko kuma kai kuma dokar matakin kare kanka da wannan abun shi ma kaddara ce abu ne wanda Allah ya kaddara maka wannan sai ce wal mahazir da kuma abinda ake ake ake ake ake gujewa mutun iya min al qadr yace wal khalqu kulluhum sa'un fi daf'i hadha al qadr bil qadr yace duka halitta baki daya al khalqu ya kashi amalifa dukkanin din halittu baki daya na duniya sa'una suna rigangantu ne sun fantsama fi daf'i fi daf'i hadha al qadr bil qadr ta hanyar tunku da kaddara da kaddara kowa a duniya yana kokarin ya tunku da kaddara ce da wace da kaddara ina ba ta kun fahimta zaka yi ta kaddara a cewa abinda Allah ya kaddara maka riqul sababi baya magance wannan abin jahilci ne da haka ne sai ka zo ka daina cin cin abinci ka daina shan ruwa tunda in Allah ya kaddara maka tunda shi ya kaddara maka kishiwan ko to kuma ai zai kaddara maka koshin to sai ka kisha sai ka sai ka eh ka ji kanka ka ka koshi ina fatar mun fahimta mafhum wannan ababen fa malamin akwai an yi doki badari ne a zamanin su ibn ibn al-qayyim al-jawziyya akan aqidu da dama suka fito wannan mu yanzu saboda wasu daga cikin rishin karatu shi yasa ba ma san wasu awwal suka faru idan kana son ka gano irin abun da ya faru a duniya ko ka samu littafi da ake cewa al-milal wan nihal na Abdul Karim Shahrastani duk wata kungiya duk wata hanya duk wata aqida sai da yayi bayanin ta akwai akwai akwai al-firq wal mazahib madda ce mustaqilla ake koyarwa a jami'a al-firq wal mazahib zaka ta sanin wannan sun yi kaza su ga manufar su ga abubuwan da dama dai wannan yana sanya ka hararo ka ƙara imani ga Allah subhanahu wataala zaka dai al-muhim ita kaddara addu'a tana daga tana da ta cewa a cikin kaddara ko da Allah ya kaddara maka wani abu to idan ka roki Allah subhanahu wataala Allah yake iya haffafa maka wannan abin da aka kaddara maka ai mun shaka misalin cewa misali mutun ne Allah ya kaddara masa cewa zai fadu zai yi accident da mashin yayi kariya to sai roki Allah subhanahu wataala wani abu to ta dalilin wannan addu'ar sai Allah ya juyar da addu'ar a wani bangaren sai Allah ya ce mala'iku tunda mun riga mun rubuta kaddarar cewa zai yi hadarin to ba za mu canza wannan al'amarin ba amma an rubuta cewa zai kare ko to karewa kashi yi ta wancan abin ku hana masa amma ya faɗi ba kada ya jimu mun bayyana wannan wannan kaga addu'a ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba so da yawa mutum zai shiga cikin hali na haula'i a rayuwa sai ce in sai ka zauna ka ce ka kiro kun Allah amma za ka shiga cikin kaza da kaza da kaza da kaza a kuma sai ka samu maganin wannan abin mutum nawa suka yi shekaru bila adadin shi da matarsa ba sa da yaya an yi asibiti an ji gwaji an yi an yi amma Allah bai kaddara ba ya rubuta cewa ba za su samu ba a wannan lokacin amma kuma ta hanyar amfani da al-akhdh bil asbab aje wajen likita wannan likita aje wajen wancan magani malami mai abin nan a ƙarshe kuma sai Allah ya ji tausayi ta wannan hanyar da aka kama riko da sababin sai Allah ya ba su akwai wani sai bayan shekara 10 zai samu dadda wani bayan shekara 8 haka ne jama'a suna diyawa wannan kaga kuma ba zaune suke ba fa a'a Allah ya toshe wata hanyar ce sai suka ta roƙon Allah shi kuma dama Allah an man yujibul mutarra idza da'ahu Allah jirin kawai ka daga hannu ka roƙi sa wallahi zai karba maka Allah ka biya wani bukatocin mu na na alkhairi kuma ka samu wanye da wannan duniyar lafiya mala ce wa hakaza kuma kamar dai haka ne man faqaha Allah duk wanda Allah ya fahimtar da shi kusan na sha fada cewa akwai karatu kuma akwai fa'inta so da yawa malam Sufyan mutun zai karatu amma bai fa'inta komai ba ana samun kai karatu kuma baka fa'inta ba ko aga ne mutun yayi karatu amma bai fa'inta ba to ita fa'inta wata al'amari ce mai zaman kanta wanda kuma ba kowa ba Allah ke ke bashi wannan abu ka fa'inci al'amarin haƙiƙan yanzu misalin kai kana ganin su Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullahi ta'ala su Ibn Baz da suka zo suka taimaka littafin shari kana ganin kawai haka da suka tashi suka ta rubutu ai fa in ta ce Allah ya ba su ko suka hararo wasu abu daga cikin ma'anonin hadisan annabin Allah suka fassara duka da Ibn Jarir Tabari alaihi rahmatullah shugaban masu tafsirin duk duniya baki daya da zaka dauki tafsirin kaga da yake yake fassara aya yake ma aya filla filla yake wa aya dalla dalla ta rantse maka da Allah da annabin Allah zai dawo duniya sai ya ce wani ka san fasara alqur'ani basa ko kuma ita ba saboda Allah ya bashi mi ya bashi fa'inta akwai wanda in karatu ne za a zo a zauna sai ya karantar da kai ka fa'inta fita hankali amma kana Allah masa wannan lashfil mikron ku dabir cewa zashi ina ba ta kun fa'inta haka al'amarin Allah yake to dan ita fa'inta Allah yana ba ita da wanda ya ga dama to kuma ai ita fa'inta tuktasab ana neman ta daga cikin hanyar iktisabin fa'intar shine misali yanzu misali idan kana son ka fa'inci alqur'ani mai girma kake iktisari da da tafsiri guda misali kana karanta qur'ani sai kana so ka hararo ma'anar aya ko kuma ka fa'inci wani abu cikin aya to alal aqal in kana son ka fa'ince ta fa'inta ta ta ta masu hankali shine cikin baka yi komi ba samu kala tafsiri guda 15 ka aje gaba gare ka tafsiri guda 15 guda ibn ashuf shi wanda ya tara balaga da nahawun ya tara ya tattara nahawu kana son ka karanci tafsiri da nahawu ka fahimci wannan ma mausuliya ce za'ida ce wace ce alayka bi ibn ashuf zaka fa zaka kunkudi larabci wannan me yasa aka kawo kaza me yasa aka kawo kaza idan kana son ka fahimci fiqhun abu kuma sai ka je ka nemi dan ibnu jarir at-tabari ga al-imam al-qurtubi ga al-imam al-bagawi to zaka sharuwan hadisi wallahi ga hadisi ga fiqhu ga aya ga larabci ga balaga irin suna zamakhshari ga irin suna as-sabuni sun takaita an kawo balaga sannan kuma gashi an kawo hadisi ga asar ga kuma irin sun shakundum ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala to sai ka dauki aya daya sai ka dibi duk malamai guda 15 na tafsir na tafsiri suka fada akan wannan ayar to ka kuma yanzu ana ta tunani sai ka yo tinta abinda zaka tinta to haka sai ka fahimci karatu haka magabata suke suke yin karatu Allah ya dace da mu haka bangaren hadisi kana so ka fahimci hadisi littafi kaza an yanzu misalin kamar littafin arba'un nawawi suna da sharhi sharhi sun yi arba'in sharhi da malai suka yi masa sun yi arba'in ya kamata kakin ka sanya arba'un daga karantar alal aqalla ba karanta kuma karanta sharhi guda goma na malamai daban-daban ka tsinto abubuwa da dama kaga kai ma zaka iya hararo amma in a littafi ɗaya zaka takaita to yana da wuya ka fahimci abin yadda ya kamata ka ka fahimta ina fata kun fahimta shi yasa su irin su al-Imam Shafi'i su al-Imam Bukhari ba su kwana an yi cikin magabata fa wanda in yazo kai sayin littafi in yaji yana karanta yana muraja'a sai aka masa ihala cewa ji ka dibi littafi kaza to in yaje kasa wajen mai littafai sai ya ce mai littafai akwai littafi kaza sai a dauko a liƙa masa sai tsaya yana budawa kafin ya kare ya hada littafi sai ya ce ba wannan kalan yake bukata ba ko mun bayyana eh ba wannan kallon yake bukata ba su sha suke akwai wanda su wallahi alazim akwai wanda su zume suke yi safaha gaba ɗaya zume kin suke sun haddace sun haddace an haddace an kare an wuce wuri ba muka duka ta fama da hadisi guda 100 sun kagara kagara haddace su qur'anin ma uba uba ma kawai ana ta ana ta bankawara a ciki Allah ya dace da mu wannan duka rishin mai da in ka mai da hankali wallahi zaka sa manishtahada man jadda wajada duk wanda yayi kokari sai ya samu musamman fagen karatu shi mutum bai taba shiga ka fage na karatu ya fito ba hannu rabbana hannu bit tsayewa sabanin kasuwa kana aika zo ka kasa ka fito baka amshi ko dala ba bal ma sai dai mai ta zo ta karbe naka ko amma fagen karatu kam in baka tsara gaba ba to baka ragewa baya kun musamman in kana yawaita bibiya kana yau karatu kullun karuwa kake Allah ya dace da mu malai yake cewa eh man faqahahu Allah duk wanda Allah ya fa'intar da shi ya Allah ka fa'intar da mu wa alhamahu rushdahu kuma Allah ya kintsa masa shine alhamahu kintsama kintsawa Allah ya kintsa masa shari'arsa ya samu shari'a tawfiki daga wajen Allah subhanahu wataala ka kuma tafa cikin komai ku dinga neman taimakon Allah subhanahu wataala to Allah ya kintsa masa rushdahu taimakon shari'arsa yadfa'u qadra al-uqubat uqubati al'ukhrawiya bi ƙadiri taubati wal imani wal a'amali saliha wannan mutum sai daga yana tunkuɗe ƙaddara ta azabar ranar ƙiyama ta hanyar riƙo da ƙaddara ta tuba da kuma imani da aka ta aiki na ƙwarai ma'ana mutum wanda yake fahimta kuma Allah ya kintsa masa shirya ma'ana Allah ya shiryar da shi to zaka ga yana ƙoƙarin ya kare kansa da azabar da za a yi wa kafirai gobe a alƙiyama ta hanyar yin imani da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma da aikata aikin alkhairi kaga al-akhdhu bil asbab ne yin azaba wacan kaddara ce dole kaga an je can kaddara sace amma kuma yin aikin kwayo shi ma kaddara ne sai mutun ya rike hanyar aikin kwayo yana agatawa dan mi dan ya tunkuda kaddarar gobe alkiyama ko kun bayinta yadda malam bashi ce dan gobe ake ake wankan dare to saboda kiyaman nan irin abinda Allah yace zai kuma Allah zai yi fa to kuma sai yayi kokarin ya kare kansa da wancan musibin ta hanyar ni yin aikata aikin alkhairi da kuma mi imani da Allah da yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga ya tunkude wancan kaddarar da kuma wannan kaddarar ina fatan mun fahimta gashi wanda duk yayi sallah guda biyar inji annabi Muhammad sama bakin ma ayyuma imratin idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha وحفظت فرجها دخلت جنة ربها idan mace tai sallah guda biyar a lokaci kuma bisa ilimi a san sallah mutane suna ta ganin kawai yin sallah shine ka zo ka shigo masallaci kai a'a wallahi ba shi bane la wallahi ya akhi la budda bit ta'allum sai ka koya daga makarantar annabi Muhammad eh ita sallah idan kai ba a yadda annabi ya karantar a makarantarsa to kamar kamar dan kwallo ne ya buga kwallo a wajen raga sai ta zo ta huce raga ta shiga amma kuma ya buga ta kuma ta zo ragan amma kuma ta ina ta sama ta bigo ana sanya ana sanya ta shiga wannan ragar bata shiga ba haka duk wanda zai salla bai koya ba a makarantar Annabi Muhammad kamar kai daga kwanta kai mafalkin kazin ango ga ka an ka kazan amare amarya kuma alhali ba haka bane kaga wannan bai sanya kazan angon ko ko kazan angon haka ne dole sai in abin ya tabbata a yaqini to wannan shi mun haka ne kuma yake cewa sai ya tunkude waccan kaddara ta azabar da Allah ya tanada a gobe alkiyama ta hanyar kaddara ta tuba da kuma imani da aikata aikin kwarai mace da ta sallah guda biyar sai wa mijinta da'a kuma ta kiyaye farjinta ta yi azumin wata ramadana za ta shiga aljanna kaga wannan akhdhu bil asbab yin su kamar mutun ya rike hanyar sababin shiga aljanna ne ko mun bayyana Allah ya datar da mu sai malai ke cewa fa hadha wizanul qadr al mukhawwaf fi dunya wannan shine kwatankwaci na na kaddarar da aka tsoratar a duniya cewa duk abin da ya faru fa abin da ake tsoratar da kai in kai kaza za a maka kaza ai akwai abubuwan da ya mutun ya tun nan duniya Allah yana masa na yi masa azaba a kai ko? To kaga wannan idan ɗauka kwatanta, to misali ɗaya ne, mutum ya yi sallah don Allah ya kare sa da azabar huta, haka abinda Allah ya wa alkawalanta a duniya idan mutum ya kiyaye wannan abin sai Allah ya tsaye su daga wannan abu. Mun fahimta? Yanzu misali, al'imamu Shafi alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce, Azina dainun, ita zina bashi ce, zina yace matsayin ka je wajen mai shago ne ka ce wane ba ne bashin abu kaza zuwa lokaci kaza haka zina take aka ce aka ramaka Allah wannan karatun fa da kurman baki akai a fassara ai fayyace mutane su dinga fa'inta saboda akwai masu yan jiga ba kowa bake gano karatun kai tsaye yace ita zina idan mutun ya da diyar mutane to ya ci ya ci bashi ne wanda zai rama wannan bashin aka ce to wa zai rama sai yace ƴaƴansa yace kai ko da ko Allah bai bashi ɗaya ba to sai Allah ya kaddara an yi zina ko da a ginar gidansa ce um saboda ya biya wannan bashi kaga kaddara ce fa wancan kuma ta jayo wannan abun a rayuwa ina fatar mu fahimta Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu malai yake cewa wa ma yudaduhu saba da kuma abun da yake kishiyantar sa duka ɗaya ne idan kana son ka fahimta sai ka auna wannan bayanin da muka yi akan ma'auni zaka gano abin da abin da muke nihi farabbu daraini wahid mala yace ubangijin gidajen nan guda biyu ba cewa gidan lahira da gidan duniya guda ne wanda ke da lafiran shike da duniya ko wanda ke da duniya shike da lahirar ubangiji guda ɗaya ne kacal sannan kuma wa hikmatuhu wahida hikimar Allah guda guda ɗaya ce kacal cikin abubuwan sa baki daya yasa duk abin da kaga Allah yayi a rayuwa to li hikmatin baligha akwai wata hikima wadda take boyayya a wajen Allah subhanahu wataala wataƙila Allah ya ya saka gano wannan abun ko kuma a hana baka gano wannan yanzu misali a aikin haji a aikin haji a ihrami duk namiji in yaje mi zashi zai daura zane ne a gane warin zaka samu kyalle ne rida ka daura guda bi guda a kugunka guda a kafada me hikimar wannan aga shi Allah akwai hikima baliga a cikin cikin wannan abin da ya sanya watakila wani mutum wani shahararo abin da ke cikin hikima wani kuma zai iya gano wannan al'amarin ba sai dai mu gano cewa har yanzu fa akwai wasu al'amura na rayuwa wanda in ka kai da alhuduhudu ba shi bane ya zama tare annabi Sulaiman bincike da neman karatu ko to ba za ka gano wasu abubuwan ba sai dai kawai Allah ya warma ilkan sa sanin wannan abun dan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila shi ilimi kadan Allah ya bai wa mutane mun karanta tarihi ba sai mun maimaita ba Allah ya dace da mu sai mal yake cewa la yunaqidu ba'daha ba'dan hikimar sashen ta bai walwala sashi sashen hikimar baya walwala sashen hikimar wala yubtilu ba'daha ba'dan kuma sashen baya bata sashi manufar da Allah ya sa yayi kazan da ta da kaza duka dai ce waccan bata kore wacce wacce kun bata kore kore wacce ne duka yi kado kafin daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala misalin kamar sallah da azumi da duka akwai hikima ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ko mun fahimta duka dibi aka sanya aka sanya taruwa a masallaci yin sallah guda biyar saboda hikima daga cikin hikimar shine Allah ya nuna kaskancewa mutane duka ashe bayunsa ne ko mun fahimta sannan kuma za a dinga taruwa a mazahuri guda ana ana ibada za a san juna kuma aka kaddata mata tahiya duka akwai hikimomi ciki karshen al'amari in ka lura duka cewa hikimar sashi sa baya walwale baya walwale sashi kuma ta fa hadhihi almas'alatu min ashraf almasail wannan mas'alar na daga cikin mafi girman mas'aloli liman arafa qadra hada wanda ya san girman al'amari ba kowa bake gane cewa mas'ala ce mai girma sai wanda ya san girman al'amarin wara'aha kuma ya kiyaye ta haqqa ri'ayatiha iyakar kiyayewa wallahu almusta'an Allah shine abun da ya kamata a dogara a nemi taimakon sa sai ma ce lakin yabqa alaihi amran bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu sai dai akwai wani abu guda biyu da suka yi saura inji malam da wa'annan ababen mutun yake samun dacewa da jin dadi na rayuwar duniya da alkiyama da kuma samun farin ciki a duniya da alkiyama rudan Allah dukkaninmu na akwai abin da muke nema da wace jin dadin duniya da alkiyama akwai kowa abin da yake da bukata da ya samu duniya mai kyau lahirin mai kyau ba wanda yaki ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya hau mai kyau kuma ya je gobe kiyama ya ga sa fadar annabi Muhammad ko akwai wanda bai son wannan zaman to kawai ga dashi da sahe ga wasu zabi nan soyayyu eh da dankalin turawa an sulala shi an nan soya ga wani miya nan ta musamman ga kaza ga kaza ga kaza kuma ka mutu kuma ka je suhurul ina kuma a aura maka ka sharuwan tasni ba wanda bai san wannan kaga ne kaga ashe in aka ce ga abin da zai kai ka da jin dadi to ya kamata mutun ya mai da hankali sa zuwa gare sa sai ce to akwai wasu ababe guda da suka yi saura wanda da su mutun yake samun jin dadi na rayuwar duniya da kuma jin dadin gobe a kiyama da ma farin cikin duniya da na alkiyama Allah ka hada mu da jin dadi a duniya kuma ka sa mu dadi gobe kiyama kuma ka hada mu da farin ciki na rayuwar duniya kuma ka hada mu da farin ciki na tashin alkiyama malata awwaluhuma abun na farko an ya'rifa tafasila asbabu shar asbabu shar wal khair ya zan wajibi idan kana son ka ji dadi a duniya da alkiyama to ka san watan tafasil kasan fayyatattun aba sababban da ke kai mutum zuwa ga alheri da shari'a rayuwa idan kana son ka more duniyan nan kuma ka more alkiyama to dole sai ka san daki daki daki bayan daki ababen da suke sanya mutum ya samu jayo alheri da kuma abun da ke jayo sharri abun da ke jayo alheri saboda kami ka tsara kusantar sa ko abun da ke jayo sharrin ka ƙara nisantarsa ashe idan baka san wannan ba to ba yadda za a kai ni ka ji dadi ai ko mata da mijinta in har aka waye gari mace ba ta san abin da mijinta yake so ba to wannan miji yana da wuya ya ji dadin zamantakewar rayuwa haka ne sai ga shi malam kawai duk yaro duk yara mai ya kanjame kaga shi duka ya gahi nan kawai gahi nan a hirgice gaba ɗaya bai bai da natsuwa duk ya hirgice Allah ya sauke kamar dai ka haɗu da gauruwar kaza zan gauruwar kaza wallahi almusta'an kuma da ce an ya'rifa tafasila asbabi sharri wal khair mutun ya san dake daken sababban alkhairi me yake jayo alkhairi a duniya ko me yake jayo alkhairi a kiyama wayannan abubuwan sai bi su daki bayan daki daki yana aikatawa domin ya samu wannan alkhairin abinda kuma ke kawo sharrin sai ya kusan nisance su ɗaya bayan ɗaya har Allah ya taimake sa baki ɗaya wa yakunu lahu basiratun fi zalika kuma ya zama tana da basira da lura a cikin wannan idan ka ce basira shine lura fi zal fi fi ma yushahiduhu fil alam cikin abin da yake gani a rayuwar nan ta duniya idan mun mutum yana da lura cikin ababe na rayuwa abin da suke ta faruwa al ahdath wal waqa'iq abin suke ta faruwa a duniya idan mun mutum yana ta yana ta lura da su yanzu misali bari in ba ku misali yau da aka kashe kasuwar tawo shekara nawa na'am uku da rance muku da girman Allah cikin kashe kasuwar tawo zawwa yanzu akwai darasin da in littafi za a rubuta za a rubuta mujalladi biyar wallahi wallahi alazim in za a rubuta littafi za a rubuta mujalladi biyar dan ta sanya wasu sun yi kasa wasu sun yi sama haka ne wasu ma ƙasar ta gagare su zamar haka ne ko ba haka bane akwai darussa masu ɗimbin yawa kuma sai an zo da gaskiya an ƙare kasuwa sai an ci za a gu kuma ya gaji abin ba haka ba jama'a me yake ta karantar da ku kuma ana zaune tsundum ana cikin ciwa-ciwa kawai kai tsaye kamar wasu sun ɗauka mu kamar ba za a yi ba ba kuma sai aka waye gari an kashe kasuwar falajan kuma ta an ƙare ta da ita ba wannan ba an gina ta ne tun lokacin mulkin mallaka fa wancan kasuwar da aka buge wannan gida layin tun lokacin mulkin mallaka lokacin ka zo ka yi aiki a baka kaddi kana jin dadi tun lokacin aka yi ta kuma sai aka zo aka darkake ta ka allam tagna bil amsi kamar ba a taba ginta ba dan Allah ba karatu bane wannan to ire-iren waɗannan ababe in kana tsoko kana lura da yadda duniya take tahiya to sai kai wa kanka karatu ta natsu haka ne Allah ya datar da mu shine ace waye kuna lahu basiratun fi zalika bima yushahidu fil alam abin da kake gani yana faruwa a duniya to sai ka dinga lura da shi dai zaman to izina gare ka wani yayi aure sun rabu da mata tai to miye dalili ai abin da yasa kaje kaje ka sai zaman to karatu gare ka haka ne ina batar mun fa'inta Allah ya dace da mu sai ya ce wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi da kuma abin da ya faru da kai a rayuwarka da kuma waninka sai ka dinga dokar wa'annan ababen yanzu da za ka ce ka duk kowa ya gayi abin da ya faru da shi na alkhairi da shari in ka tsaya za ka tsaya ka lura sai ka rubuta littafi akan rayuwarka ababuwan da suke ta faruwa da kai da kai wane ne kuma yanzu kai wane ne ba ka bane eh ko ku lura ba Allah bai iko sa wannan akwai karatu akwai abubuwa na karatu a ciki kware da gaske to da mu ita rayuwar duniya gaba ɗaya duk abin da ke faruwa ahdasu wa waqa'iq abubuwa ne guda biyu akwai asbab kuma akwai natashi duk abun da misali musamman ma irin yaƙe yaƙe yanzu misali mu dauko kasuwar tawa akwai dalilin sa kashe aka kashe dago sannan kuma da aka kashe ta miye nataish miye rizda kin kashe ta da aka yi wace irin sakamako aka samu in kana karanta tarihi a istuwar ya ka dauko premier guerre mondial sai ka ji an ce maka ga cause abu suka sa aka aka tafi aka yi yaƙin duniya na farin sannan kuma ga irin abin da aka samu na sakamako to duk rayuwa haka ne in zaka tsaya ka auna yanzu rayuwarka daga lokacin shekara kaza zuwa shekara kaza sai ka auna irin abin suka faru da kai to wai abu kaza da ya faru da kai me sila me dalilin abu kur wannan abun to kuma da abun ya abu ku wace irin sakamako aka samu a rayuwa ina ba da gun fahimta wannan karatu ne wanda in Allah ya tamke maka gano abin da ake yi ina ba da mun fahimta Allah ya datar da mu malai yake cewa wama sami'ahu min akhbaril umam qadiman wa haditha da kuma abinda mutun ya samu ya saurara na labaran al'ummar su gabata da kuma al'umma ta yanzu a baka labarin wani da mai kudi ne amma har ya kare yayi kudi ya kare bai taba da miliyan tashi ta kai shi ba kuma mai kudi ne ana ba ana ambatan masu kudi sai an sa da shi kuma bai taba rike miliyan ba kuma mai kudi ne kaga wannan wani labari da zai zama to izina gare ka ashe lokacin akwai albarka ta rayuwa kamar da yulul qaida ke cewa ubangi subhanahu wataala yana ƙara ni'imtar da mutane kuma yana ƙara jarraba su lokacin da babu babu salula babu mota ba jirgi malan dare albarka gare shi wuni albarka gare shi sai a shekara shekara sai kamar shekara uku ne na yanzu shekara ta wancan lokacin kamar shekara uku ne a wannan zamanin in za a kai sako a nyamai to fa doki za a hawo a lokacin doki mutun zai hawo sai yayi wata yana tahiya bai kai yamai ba amma yanzu ana yin wani abu a yanzu ba nyamai ba wanda yake Malaysia ma zai gani to shi yasa kuma sai Allah ya ƙara matsaye mana wuni sai kaga kawai an rana tana fito har an kai magari ba shikenan kawai an ƙare yanzu da muka bude shago kuma Muhammad ce yayi har an tayi la'asar haka Allah yana rage abubuwan ne nanqusuha min atrafiha duka wannan daga cikin karatun lokacin babu babu babu in in za a rubutu fata ce ake samu fa ayi ayi rubutu da kuma da ganyen itace iccen dabino shine da manyan kunne ake rubutu amma yanzu gashi na aka samu ci gaba zamani yaka yanzu kawai a computer zaka rubuta da in za a yi telephone sai an zo gidan su wani da wani an yi lokacin da kasar da nake ga ya maka irin ka doka zuwa Demil Saki kasar na akwai diptakin da bai da salula an Demil Saki ta tasir an Demil Saki akwai diptakin da bai da salula a kasar nan salula wannan ta kira amma yanzu ha yanzu business kin mata ko musamman ko miya ko musamman haka Allah yake al'amarin sa wannan shi kashi wani karatu ne mai zaman kansa ku dinga zama da tattiya suna ba ku labaru wallahi an yi lokacin da malam Jabir mutane daga nan tawa ni na gansu na san su daga nan tawa mutum zai tashi ya je Chad ya je Sudan ya ketar ruwa ya je aikin haji ya dawo mutum ya je Chad ni na san su mutum ya je Chad ya je Sudan ya huce Saudiya ya yi aikin haji ya dawo ana ta yana noma sai an kai dama lokacin mai riba ta aure ba ba ta aure ba daji ne na Allah Abdullahi wasi'a mutun yazo in aka yi ruwa ya shuka in ya noma ya girbe ya kara ga wai samu guzuri yaje haka har yaje aikin haji wanda Allah ya kaddara masa dawowa ya dawo wanda kuma Allah ya kaddara masa mutuwa ya mutu a can amma yanzu ba awa takwas sun kai ka Saudiya kana tashi awa takwas sun kai ka Saudiya wannan karatu ne mai zaba wanda a ce kana lura da irin wa'annan abubuwan ko akwai ni akwai karantarwa mai girman gaske kware da gaske a ciki Allah ya dace da mu sai malai yake cewa akwai sauran lokaci wal jabir muna ida wannan gabar wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an daga cikin mafi girman mafi amfanin wannan na cewa ka dinga bibiyar labarai da kuma irin abun suka faru mala ce tadabburul qur'ani shine ka dinga tadabburin alqur'ani saboda shi musulmi so ake zamanto abokin rayuwarsa alqur'ani ne idan kaga zaka iya sharar kwana uku baka karanta alqur'ani ba wallahi alazin ka buci zuciyarka a ce mutun yayi kwana uku bai karanta qur'ani ba wai in nace karatu ka dogo qur'anin ka buda ka karanta dan karatu cikin sallah ba a sa shi cikin wannan farilla ne kai har ma gaskiya malau suke cewa akwai wanda ke cewa in har mutum zai iya kwana uku bai karanta Qur'ani ba yana cikin mutanen da in aka zo kiyama Allah zai ce annabi zai ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura ka kaurace wa al-qur'ani wa duk wanda yayi kwana uku bai karanta al-qur'ani ba ya kaurace wa qur'ani Allah ya ji gangayun shekara akai ba karanta qur'ani ba daga azumi sai azumi shi gaye musuluncin gaye kasbi azumi sai ana wuce azumi shike da kawai daga maraicin sallah ta yi to daga ran nan gaba ɗaya duk aikin da ya shuka na alkhairi roshe shi yake yi Allah ya gafarta mana malaka fa innahu kafilu bidhalika la akmal alwujuh shi qur'ani kafilun ya wadatar ala akmal alwujuh a kowane bangare kake bukata na rayuwa qur'ani yayi bayani filla filla dalla dalla kuma duk dakikancin ka sai ka fa'inta وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة kuma cikin alqur'ani akwai sababban alkhairi da sababban shari ma yace fa mufassala daki daki mubayyana kuma Allah ya bayyana da su ya waddaha su abun su fitu fili thumma sunna bayan ka bi alqur'ani kana dauko tarihi na magabata tun daga annabi adam ka dauko me ya faru tun kafin ai a halice annabi adam ga abin da ya faru tsakanin Allah da mala'iku ga abin suka ce ma Allah wannan kisar ita kadai kanta ka zauna ka yi karatunta to wallahi ba karamin al'amari bane wasu ina karanta wani tarihi ina karanta cikin binciken karanta shi iblis ya ma kan wa da ka zo wa allama adam illa iblis aba illa iblis kawai ita kanta mallaya kusa kai ya kusa kai shahidi 30 da wani abu illa iblisa aba to shi ibliskin ya akai da ya akai aka samu asalin sunan ma ibliskin waye ibliskin waye babansa ya akai aka abun nan kinsa malai yake koro bayanai cikin cikin abun da suka kawo na na na kissoshi da da labarai wanda wasu sun inganta wasu sun inganta ba wallahu alam suka ce shi iblis asalin shi ne kamar daga daga daga lis ne ibn lis dan lis ba zama ku bai ba ai ana cewa ibnu fulani ko ibnu al-qayyim al-jawziya ko to shi kuma ibnu lis ta ce iblis to ita lis din nan ya aka aka same ta suka ce ai lokacin da aka yi ruwan ruwan abun nan da Allah ya wanke wayance banu jawo suka zo suka yi banna a doran kasa to da aka turo mala'ika ya halakar da mutane ita wannan matar ta dan fita daga garin to sai kuma Allah ya koye wa mala'ikan ita bai ganta ba cikin wanda ya kamata a halakar sai aka barta to kuma lokacin da zai je sama sai ta kama furkish sai sai suka kai ya kai to aka samu shi shi iblis kin suka ce ai ita tayi barbar kanta har ta samu dan dan ta bake cikin su kai malum mutane an yi rubutu shi karatun nan karatu ne Allah ya dace da mu to kaga irin wayannan karatukan ko in mutun ya tsaya sai ka dauki darussa durus na fita hankali sai ka dinga hararo ma shi qur'ani yana kumshe da kisoshi to bayan an halicci annabi adam ya faru ga abin da ya faru suna cikin aljanna kuma aka fiddo shi kasan ai an taba an taba kusuma tsakanin annabi adam da annabi musa sun taba jayayya karanta bukhari annabi adam da annabi musa sun taba rikici annabi musa ya ce annabi adam annabi musa ya ce annabi adam in ba dan lahinka da yanzu muna cikin aljanna kai ne kai kai ne dalilin duddo mu daga cikin daga cikin aljannar shi ma da ya gaina shi abun a ƙarshe Allah ya sasanta al'amuran almuhim karanta wa'annan kisoshin ga ƙissar kuma shi ɗiyan annabi adam irin ka gano haɗarin hasada irin da kai ƙarshen al'amari an baka labarin kuma sai ake maka konklirkin cewa ƙarshen al'amarin halaka ce da duk wanda ya nadama ce da duk wanda ya ɗauki wannan turbar aka zo tarihin annabi nuhu aka baka labarinsa aka baka labarin idris aka zo annabi ibrahim duka wannan su ake baka ka tsaya ka hankalta ka ciro abun cirowa na karatu a ciki mu yanzu aka maka Allahu malam Jabir sai sai shinkawa kawai mutun ya ci shinkawa ya sha ruwan sanyi shikenan kawai alhamdulillah ba wani bincike da yake wai bincike na malamai ne shi ya manta kokolwa da Allah ya yi masa akwai wani kokolwar fa da Allah ya masa wani malamin Allah ya bashi ta ba akwai wani Allah ya bashi kokolwa wani malamin ma Allah ya bashi ta ba da fa'inta amma ya ya tsaya ya bata lokacin sa a banza mali yake cewa summa sunna sannan kuma kazo da sunnar annabi sallam hadisan annabi fa innaha shaqiqatul qur'ani domin sunna shaqiqar uwar qur'ani ce hadisai ingantattu kamar dan jumma ne da nan dukkanin su wahayi ne ko wahiya wa alwahyu thani su hadisan annabi wahayi ne nabi domin duk abinda manzon Allah ya faɗa wahayin daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ومن صرف إليها عنايته اكتفى بهما من غيرهما duk wanda ya karkatar da akalasa zuwa ga alqur'ani da sunna ko mal yace iktafa bihima zai wadatu da su min ghairihima ya rabu kansa da sau karanta abinda ba su ba sai kaga mutun ya rike littafi na abinda bai da amfani kaga mutun na rike musamman ma mata kaga ta rike littafi wai wai sirrin mai gida yana cikin Qur'anin da hadisan Annabi Muhammad ba haka bane duka sirrukan suna ciki fa kana son ka kware a kasuwanci rike Qur'ani kasuwanci na cikin Al-Qur'ani ba haka bane duk wani abu da kake nema cikin Qur'ani da hadisi an yi bayanin sa to idan mutum ya rike littafin Allah da sunnar manzon Allah hadisai sai ga gomi zai zai iktibasi na rayuwar wannan yana kofin abin da ke cikin wayannan ne malike cewa وهما يريانك الخير والشر واسبابهما القران ده سنه سكننا مكا واتن الخير القران ده سنه سكننا مكا الخير ده شر القران ده سنه سكننا متون الخير ده ده شر كما واسبابهما ده كما دليلن ده ke jayo alkhair da kuma abin da ke jayo sharrin hatta ka annaka tu'ayn zalika uyanan kamar dai kace kana ganin wa'annan ababuwa gani da idanu kamar dai ga abun yana faruwa gare ka a TV Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ina jin yau mun kwashi abubuwa da yawa ko Allah ya sanya albarka a karatun da muka yi kurakure Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu wannan littafi na cike da abubuwa da dama na hikimomi wanda nan gaba zamu ji da wasu abubuwa insha Allah wasu abun ma bakta baje su ba a rayuwa ubangi subhanahu wa ta'ala ya amfani da mu da abun da muke karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan shine sanadiyar tsirin mu a duniya da kuma gobe alkiyama muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka sanya ikhlasi a cikin abin da muke faɗa da kuma abin da muke aikatawa Allah ka jare mu da yi da musu sai ba mu Allah ka taimake mu da yi dan kai Allah mu yi dan kai mu bari dan kai ya Allah ka sanya duk abin da zamu yi muna yi ne dan neman yardarka Allah kuma ka yarda da mu Allah ka yarda da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته